الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا عشرين ده وتن جماد الأولى hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar takwas ga watan sha biyu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatunmu cikin ashama'ilul muhammadiyya wal qasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imam at-tirmidhi yau za mu tashi a babi na talatin da takwas daga hadisi na 233 babu ma ja'a fi sifati kalami rasulillahi fi sha'ri babin da zai yi mana bayani akan yanda manzon Allah yake magana cikin waka mun yi bayani a satin da ya gabata manzon Allah baya waka annabi sallallahu alaihi wasallama ba mawaki bane saboda kafirai ma sun yi kazafi na ƙarya da kirkira sun ce annabi ai mawaki ne sabila da salon maganan da suke ji daga bakin manzon Allah sun san magana ne wanda a gurinsu idan ba waka ba yaya za a ji a ji irin wannan fasaha da irin wannan bayani da balaga tunda su larabawa a gurinsu ijazi fi ne wato iya magana gwanancewa wajen magana kowace al'umma Allah Ubangiji yakan turo musu mu'jiza ne daidai da wannan zamanin nasu da abin da ya zamo mai ban mamaki ne a zamaninsu a zamanin annabi musa abin da ya fi ban mamaki shine gwanin cewa wajen tsafi shi yasa allah ubangiji ya ba ma annabi musa mu'ujizan sandansa ta zama macijiya a zamanin annabi isa abin gwanin cewa shine likitanci mutum ya iya warkar da mara lafiya amma a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam abin gwanin cewa shine iya magana domin suna da wani kasuwa wanda suke taruwa a shekara ake yin wato gasa na waka irin su suku uka da suku zulmijanna wanda suke taruwa suna gasa na iya waka da iya magana wanda idan muka je muka nemi mu'allaqat na waƙoƙin wato magabata waƙoƙin shu'ara'ul jahili za mu samu waƙoƙin imru'ul qaisi waƙoƙin waɗannan dai mu'allakat ashabul mu'allakat ɗin nan to za mu ga irin wato yadda fasaha ya zamanto abin mamaki a gurin larabawa to manzon Allah da ya zo bai zo da waka ba dan Allah ya faɗa mana wa ma huwa bi qawli sha'ir maganarsa ba magana ne na mawaki ba amma kuma wato a ciki da akwai wani irin ɗanɗano wanda kuma babu shi ma a waka saboda ɗanɗano ne da ya fi ƙarfin ikon ɗan adam ya fi ƙarfin ɗaƙa na mutum ya iya yi ka ji ana jera magana wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha kaji yana karewa da ha ha ha ha ko ka ji wani yana karewa da ra'un wal fajr wa layalil ashr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasr ko ka ji wani yana karewa da kaf alam nashrah laka sadrak fa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak to sai suna ce waka ne mawaki ne to annabi baya yin waka waka kuma ba haramun bane amma akwai nau'in da haramun ne waƙa kamar yadda Allah ya ce mawaƙa halakakku ne suke bin su wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun halakakku su suke bin mawaƙa wani irin waƙa waƙan zamani na jahiliya da aka gina shi akan munanan manufofi akan hija'i zamba a ci mutuncin mutum a masa kaca-kaca wani yana zagin matarsa ya ce wata tahu la kanat faman laura aitahu tawahamtahu baban minan nari yaftahu yana zagin matarsa ya ce wata tahu zaka ga ta bude la kanat da ba halicce ta ba faman zaka ga ta bude bakinta in ka gani da ka zaci kofan wuta aka bude kaga wannan zagi ne Allah kuma ya hana zagi ya hana zambo ya hana cin mutunci ko kaga ana maganganun batsa kaman waƙoƙin imru'ul qaisi ولما دكلت الخدر خدر أنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي ألم تريانا ألم ترياني كلما جئتها جئت طارقا وجبت بها طيبا وإن لم تطيبي yana ce idan na shiga darbukan unaiza sai ta ce in naka murjili maganganu dai na batsa kawai maganganu wanda تقول وقد مال القبيط بنامة أن ألم أقرت بئيري يمرئ القيس فانزلي wannan duka da mu je mu samu cikin wakokin jahiliya maganganu ne na batsa kawai da alfahari bugun kirji mutum yana baitoci na wato jin kai da sauran wanda duk da mu samu a al'adabul arabi to addinin musulunci da yazo duk ya kushe waɗannan shine ash-shu'ara'u yattabi'uhumul gawun ko yatba'uhumul yatba'uhumul gawun halakakku ne suke bin su shine irin wannan salo na waka amma wakan da aka gina shi akan qiyam na musulunci ba haramun bane wakan da aka gina shi akan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mahmud dan an yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tukuici akan yabon kuma da waka lokacin da wato aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan suka yi waƙoƙi na zambo da ɓatanci ga manzon Allah sayyidina Hassan ibn Sabit ya ce ya Rasulullahi kamun izini na rama da'ani ahjuhum kama hajauka kamun izini ni ma na na ɓata su na zambace su kamar yadda suka zambace ka annabi ya ce a tahjuhum wa ana fihim zaka zage su bayan nima a cikin su nake nima ba ƙuraishe ne ya ce a dan cire ka kamar yadda ake cire gashi cikin kulli annabi sai ya ce to ka je gurin abubakar ya fi sanin al'ansab nasaba ya ji ka je ya baka yanda labarin yanda nasaba yake ka je ya maka karatu ya ce kuma ka je Allah ya karfafe ka da mala'ika jibril haka kuwa ya je ya yi waƙoƙi masu zafi ala ablig aba sufiyana anni mugalgalatan wa qad bari hal kafa'u هجوت محمدا فدفعت عنه وإن الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا رؤوفا حبيب الله شيمته الوفاء فإن دمي ووالده فإن أبي ووالده وإردي لإرد محمد منكم وقاء يي يبوم من زن الله يناتي أئسر ما أبو سفيان مغلغل ساقومي زافي وقد بريها الخفاء أبن سكيبوي ويا في توفيلي atahajuhu wa lasta lahu bi kuf'in da ka zagi manzon Allah kai kama isa kai tsaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa sharrukuma li khairikuma fida'u yayi baitoci wanda manzon Allah ya ji daɗin waɗannan baitocin to waka ba haramun bane kamar yadda kiɗa da akwai kiɗan da ya halatta akwai kiɗan da ya haramta waƙa ma da akwai waƙan da ya halatta da akwai waƙan da ya haramta waƙan da aka gina shi akan kyakkyawan urfi da mutunci da wato sanin ya kamata ya kubuta daga batsa ya kubuta daga cin mutunci ya kubuta daga ƙarya ya kubuta daga zambo wannan babu laifi kamar yadda har a zamanin manzon Allah akwai mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Sabit Abdullahi ibn Rawaha ka'ab ibn zuhair alkansa da sauransu har sayyidina abubakar yana da waƙoƙin da yayi wa manzon Allah wannan waƙoƙin da ake ce walau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya an ce sayyidina abubakar ne yayi haka sayyidatuna fatima tana da baitocinta haka sayyiduna sayyiduna usman yana da baitocinsa haka sayyiduna ali to zai baitocin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi bane waka a musulunci saboda haka wannan babin zai yi mana bayani akan ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر abin da ya zo cikin sifan yin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waka حدثنا علي بن حجر ثنا شريك عن المقدام بن شريه عن أبيه عن عائشة قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواها ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي آه دق علي بن حجر دق شريك دق مقدام ابن شريك دق بابيش دق عائشة قال ياتي قيل أنت هل كان النبي يتمثل بشيء من الشعر shin manzon Allah yana misalta wani abu na daga waka qalat tace kana yatamassalu bi shi'r ibn rawaha yana misalta waƙan ibn rawaha wa yaqulu yana cewa waya atika bil akbari man lam tuzawwidi man lam tuzawwadi wanda baka bashi guziri ba zai zo maka da labari waƙan ibn rawaha ne satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akbari man lam tuzawwadi waka ne mai cike da hikima cewa yake yi rayuwa za ta baka labari rayuwa za ta karantar da kai idan kai jahili ne satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan abinda baka sani ba to yau da gobe za ta baka labari wa ya'tika bil akbari man lam tuzawwadi wanda baka bashi guziri ba zai dawo maka da labari abinda wannan yake nufi shine mutumin da lokacin da zai yi tafiya bai zo ya maka sallama ba baka san yayi tafiya ba to in ya dawo zai baka labarin abin da ya gani a gurin tafiya baka san da tafiyan ba amma ka san da labarin da aka samu a gurin tafiya saboda haka duniya idan baka yi ilimi ba baka koyi zama ba baka koyi mu'amala ba to duniya kuma za ka koyi mu'amala da ka koyi zama da sauransu a duniya sabila da yadda duniya take makaranta ce haka hausawa ma suke cewa duniya makaranta ce idan kai jahili ne to duniya za ta koya maka ilimi amma idan baka ɗauki ilimi daga rayuwar duniya ba to lallai babu taɓaɓɓe wanda bai san me yake yi ba kamanka amma duk abin da ya gilma a gabanka na rayuwar duniya to ka ɗauki darasi cikin wannan abun ka ɗauki ilimi a cikin wannan abun satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akbari man lam tuzawwadi wanda baka bashi guziri ba shi zai zo maka da labari ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza me yasa masana suke ce ayi tafiya a cikin yin tafiya da akwai ilimi wal ma'u yuksa bir rukuli quduratan wa yaruqu raunaquhu idza lam yalkadi ruwa idan yana tsaye guri daya sai ka ga ya yi tsatsa ya yi kuka ya yi muni amma idan yana tafiya sai ka ga yana yin kyau to idan mutum yana yawo to zai san duniya da kyau shi yasa Allah ya ce qul siru fil ardi ku yi yawo a duniya ku je ku gani yaya labarin waɗanda suka shuɗe yake idan kai yawo za ka sha ilimi alusi yake faɗi walau ilfata yulfi bi ma'awahu almuna ma jawaza darba mri'ul qaisar radi hatta tuqa min ali qaisar shurbatan naqa'at hashahu fabata ghayra muwassidi wala ma tajashama fil bihari shada'idan sayfun li yaqta'aha matal mutamarridi hatta istaqal girbana garba muhannadin wa anaka fi arsatihim bin nuhadi yake ce da a ce mutum yana zaune a ɗakinsa yana bacci dai samu abin da yake nema to da imru'ul qaisi bai je ya ketare shinge ba wannan babban mawaƙin nan imra'ul qais har sai da ya je aka shayar da shi guba daga alu qaisar ya je yana neman yar sarki da sunan zai aure ta aka ce ya je kuma fasikin mutum ne idan ya sa mace a gaba sai ya yi zina da ita sai ya yi fasikanci da ita sai da ya san yadda ya yi ya je har wajen ɗakin yar sarki sarki ya ji mamaki ya ce kai wannan abu da kai kai abin da za a yaba maka ya ba shi riga to a rigan ne aka saka mishi guba a jiki da ya saka rigan aka ce gaba gaba yake ribewa yake faduwa to shine hatta hatta taqal girbana ko wala ma tajashama fil bihari shada'idan sayful liyaqta hamatal mutamarridi sai ya ce sayfu bunu ziyadin shi ma wani babban sarki ne cikin jaruman da aka yi su yana cikin wanda suka ba da labarin manzan Allah shi ma da bai yi yaƙi ya je fagen gwagwarmaya ba har sai da ya shayar da hankaki garba mahannadin kaifin takwabi ƙeran hindu maganganu ne irin na hikima ka demi ibnu durayt ya zabiyatan ashbaha shay'in bil maha shay'an bil maha tar alkuzama baina ashjari laha kaga bayanai irin na waɗannan abubuwan wanda ake ɗaukan darasi da izna a ciki saboda haka rayuwa in ka zauna guri guda to ilimin ka takaitacce ne shi kansa a cikin yawo da akwai ƙwarewa akwai experience akwai ilimi da zaka samu cikin yawo da mu'amala da mutane duk mu'amalan da zaka yi da mutane to ilimi zaka samu a ciki da yawa duk fita da zaka yi ka je wani gari to ilimi zaka samu a ciki mai yawa shi yasa ali ibn al-husayn yake cewa yake cewa idza kunta fi hammin wa gammin wa kurbatin fa iqra kitab Allah tanju min al-ham idza kunta ya hadha ghariban musafiran alayka bi taqwa Allah was-sumt was-sabr idza kunta fi qaumin fasahib khiyalahum wa la tashab al-ardh fatarda ma ar-radh ce duk yanda ka je cikin mutane to ka ja bakinka kai shiru yana daga cikin adabu na zuwa wajen mutane kuma duk yadda ka je ka yi abokantaka da mutanen kirki kar ka yi abokantaka da mutanen banza sai ka halaka tare da su an almar'i la tas'alu wa afsir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi ko ai wanda suka karanta ta'alimu sun ga ire-iren waɗannan waƙoƙin har an ce akwai wanda aka yi ma da farisiya ya raba da battar buda azmara bat haƙƙi zati bakin lahi samadi ya raba da aratta rasuwal jahimi ya raci kuki kira ta yaban na'im wani abu dai hakan nan wanda aka ce da farisiya ne aka yi sharhinsa aka ɗauko shi hikima ne zuwa zuwa ana fassara shi da larabci ya rab da darbu da azma rabat hakki za ta bakin lahi saman ya rab da aratta rasuwar jahi ya race ku ku kira ta ya banna'i ya mummunan aboki ka bar abokantakan nan naka mai muni domin yana da muni kamar yatsin bakin maciji ya kai kyakkyawan aboki kyan abokantakanka ya yi kusa ya jefa ka cikin ni'ima ko yin mu'amala da kyakkyawan aboki ya kusa ya sadar da kai da ni'ima duka da akwai irin waɗannan na'am to wannan wakan da na ibnu rawaha yana nuna wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi wanda baka bashi guzuri ba da zo maka da labari to ma'ana idan baka ɗauki ilimi a duniya ba baka ɗauki ilimi a rayuwa ba to yau da gobe kaɗai sun kai su baka ilimi da ka zama babban profesa na ilimin rayuwa amma in kai mai hankali ne amma mara hankali duk abin da ya shige ta gabansa to baya ɗaukan izina da wa'azi cikin wannan ana fahimta ne masha Allah حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت على كل شيء ما كل الله باطل وكان أمية بن أبي السلت وكاد أمية بن أبي السلت أن يسلم أن يسلم وأن حديث daga Muhammad bin Bashar Abdurrahman bin Mahdi ya ba mu labari daga Sufyan sauri daga Abdul Malik ibn Umair Abu Salama ya ba mu labari daga Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna asdaqa kalimatin qalaha ash-sha'ir kalima mafi gaskiya da wani mawaki ya taba faɗa in ji manzon Allah ya ce kalimatu labid kalmar labid bin rabi'a yana cikin ashabul mu'allaqat a cikin wakan sa yace ala kullu shay'in ma kala Allah batilu duk abinda ba Allah ba to ƙarya ne wannan magana ita ce mafi gaskiyan abinda wani mawaki ya taba faɗa ala kullu shay'in ma kala Allah batilu duk wani abu wanda ba Allah ba to ƙarya ne shirme ne damuwa ne saboda haka idan ka rike wanda ba Allah ba ka rike zaren da ba zai sadar da kai da komai ba ka rike fanko ka rike abin da ba komai ba shine abin da ibnu ata'illahi sakandari yake cewa la tarhal min kaunin ila al-kawn ka himarin raha ka himarin rihal بل ارحل من الكون إلى مكون الأكوان وعنا إلى ربك المنتهى sai kar tafiyanka kullum ya zamanto daga halitta zuwa ga halitta kamar yadda raƙumin da ake tafiya da shi yake yau in an ɗauke shi an je da shi kasuwa gobe ma a dawo da shi kasuwa jibi a je da shi kasuwa kaga guri ɗaya yake zariya kawai to kai ma kar tafiyan kai zamanto daga gurin halittu ne zuwa gurin halittu ka himarin rihal kaman jakin tafiya jakin tafiya kawai gurin da aka je da shi to nan da daga nan da a ɗauko shi a sake dawo da shi idan kana son tafiyan ka ya zamo tafiya mai kyau to irhal min alkauni ila mukawwinil akwan ka bar halittu sai ka ce kayi niyan tafiya zuwa gurin Allah ne yanzu wa anna ila rabbikal muntaha Allah shine kwaloluwa to idan kuma ka daura damaran niyan tafiya gurin Allah to anan ne da ka samu ridwanun min Allah akbar yardan Allah wanda yafi komai babu abin da ya kai shi girma الرحلة إلى الله تفيا زواج الله يا يا الرحلة إلى الله ذات تبتا مريدي يا يا الرحلة إلى الله زي يو مريدي معنى إذا كاشرية أمرا كاشي إنا سنين زكر زنجي قرن الله ني كمن يند إبراهيم يشي إني ذاهب إلى ربي زن تفي قرن الله تو يا زني إنجي قرن الله na'am inda zan yi in je gurin Allah shine dukkanin abin da na ɗauko shi a yumbun jikina to na karkaɗe shi domin na dawo haƙiƙanina to a nan ne zan cancanci tafiya zuwa ga Allah shine abin da ibnu Atha ya ce kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahawatihi ma'ana ar-rihlatu ila Allah la yumkin wa anta mukabbalun bi shahwatik babu yanda za a yi zuciyanka ya haska zuciya dama sai ya haska sai ka fara tunanin ka tafi gurin Allah to babu yanda za a yi tafiya gurin zuciyan bare ya haska ba bayan zuciyan tana tunanin halittu babu kuma yanda za a yi aje gurin Allah am kaifa yarhadu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahwatihi ba za ka iya zuwa gurin Allah ba bayan sha'awa ya rike ka ta ko'ina sha'awa shine dukkanin abubuwan da rai yake son ya ji daɗi da shi da abubuwan da duniya take ɗauke da shi to ba za ka iya zuwa gurin Allah ba idan baka yantu daga abin da rai yake so da abin da duniya take kunshe da shi ba am kaifa yadma an yadkula hadaratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati gaflatihi ba za ka iya zuwa gurin Allah ba bayan ka rafkana baka tunawa da Allah din am kaifa yarju an yafhama daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi ba za kuma ka iya fahimtar daqa'iq al-asrar bayan kana aikata laifukan da kana ganin waɗannan laifukan kaman ƙananun laifuka bane الرحلة إلى الله رحلة طويلة ولكن إنها رحلة وجيزة تفيا برن الله تفيا نيمي tsawo. sai dai kuma tafiya ne takaitacce sabila da duka ka naɗa hanyoyin duk wani wasa'il ka naɗe su ka dawo ka tattara tunaninka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala arrihlatu ila Allah yana buƙatar wasu abubuwa farkon abin da arrihlatu ila Allah yake buƙata shine al-istidad yin tanadi shiryawa domin yin tafiya to kaga za ka yi guziri wannan guzirin shine ayyuka ibada mallawir da lahu la wari da lahu wanda ba yi da wuridi bai da waridi farkon abin da zaka fara shine ibada ibada shine guzirin tafiya zuwa ga Allah na biyu al'adab yin ladabi cikin ibada sabila da duk ibadan da babu ladabi a ciki to kasa'in ila alhijabi gairi silahi kamar da ka tafi ne babu takobi yin ladabi ma Allah shine duk lokacin da zaka bauta ma Allah ka bauta ma Allah bil ikhlas duk lokacin da zaka bauta ma Allah ka bauta ma Allah tare da kaskantar da kai da tawadu da jin cewa kai ne neman Allah ne mai neman yardan Allah ne ba za ka bauta ma Allah bane zuciyanka yana cike da cewa eh na ba Allah tun da ya ce na bi shi a'a kana bauta masa ne ya Allah na bauta maka ganin daman ka ne ka karbi ibada in baka ga dama ba ba za ka karba ba amma in ka karba wannan falalan ka ne ban isa ba in dan ni ne ban isa ba shine abinda wani waje ibnu ata'illahi sakandare yake cewa rubbama qada alayka al'amal rubbama fataha laka babal amal wa lam yaftah laka babal qabul wa rubbama qada alayka bizambi fa kana sababan lil wusul رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت إذا واستكبارا yace wanda akwai wanda Allah zai bude mishi kofan aiki yayi ta ibada amma Allah bai bude mishi kofan karban aikin ba yana aikin ne ba a karba aikin ba zai sadar da shi da Allah ba sabila da aikin babu ladabi ma Allah rubbama qada alayka bizambi wani kuma da haka ga Allah ya hukunta mishi ba mai ibadan bane zunubi yake yi amma kana sababan lil wusul wannan zunubin shine dalilin da zai sa ya sadu da Allah sabila da in ya aikata zunubin yana jin rauni da nadama da kaskantar da kai da ganin girman Allah ce kai rubba ma'asiyatin aurasat zillan wankisara zunubin da zai sa kana jin kai din nan mai laifi ne kana kaskantar da kai kana kuka kana neman gafara khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbara ya fi biyayya ma Allah da zai na sa ka girman kai da takama to ar-rihlatu ila Allah tana buƙatar al'adab ladabi sannan ar-rihlatu ila Allah tana buƙatar wato gudun duniya sabila da izhad fi dunya yuhibbuka Allah wal had ma inda an-nas yuhibbuka an-nas ka guji duniya Allah sai ya soka ka guji abin da yake hannun mutane sai mutane su soka to Allah yana son ka guji duniya lokacin da ka shirya ar-rihlatu ila Allah to kana buƙatan gudun duniya to cikin gudun duniyan nan kuma anan ne liyunfiq zu sa'at liyunfiqa liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah anan ne zaka aikata gwargwadon abin da kake da iko sabida kai mutum ne tunda kai mutum ne to kana da rauni irin na mutuntakanka iya abin da za ka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha zuhudu din yana nan a matsayi na arufai da matsayi na ajidai da kuma matsayi na asalikun matsayi uku ne kenan ko akwai zuhudu na arufai sannan akwai zuhudu na abidai asalikun kenan sannan kuma akwai zuhudu na awamul muslimin zuhudu na awamul muslimin wannan wajibi ne ga kowa ya yi wannan zuhudin shine duk abin da Allah ya hana ka bari idan ka bar duk abin da Allah ya hana ka guji duniya az-zuhudu amma harrama Allah al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu zuhudu na biyu zuhudu na abidai shine abu na alfahari da ƙarya da kyale-kyale mutum ya guje shi tunda Allah ya ce wannan rayuwar duniya din wargi ne da wasa to sai a bar a guji wannan wargi da wasa din shi ma gudun duniya ne na abidai gudun duniya kuma na arufai shine az-zuhdu amma yashgalu anillah ya Allah duk abin da ba kai ba ka raba ni da shi kwata kwata kaga kuwa duk abin da ba kai ba to wannan yana neman ma duniyan ma ya bar duniyan ko da yana cikin duniyan ma ya bar duniyan sabila da duniya gairullahi ne tana cikin al-aghyar to idan an samu an samu wato ibada an samu ladabi an samu gudun duniya to a nan ne za a fara ta haƙiƙu sairi ilallah nan ne za a fara haƙaƙar da tafiya to shi kuma ta haƙiƙ na tafiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wani abu ne da ya shafi mazowa zuciya da kuma mazowa mukashafat da sauransu to duk abin da ba Allah ba dai ƙarya ne ala kullu shay'in ma kala Allah batilu duk wani abu wanda ba Allah ba ƙarya ne ruɗi ne shine abinda wani yake cewa minad duniya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min az-zalili tasummu bi sihriha qauman wa tu'mi fa hum mutahayyirun bila dalili duniya ita ce mafi kankanta daga kankanta minad duniya aqallu min alqalil tafi kaɗan kankanta wa ashiquha wanda kuma ya da duniya ita ce abokiyan jin daɗin sa wato yana shauƙin duniya mun san menene al-ishqu al-ishqu ma'ana zuciyanka yana ta farfasa yana ƙuna saboda duniya to sai ka fi kaskanci kaskanci kaskanta ma'ana azallu min az-zalil wa ashiquha azallu min az-zalil sai ya fi kaskantacce kaskanci saboda duniya ta summu bi sihriha qauman tana da wani makirci wanda take makantar da mutane ta kurmantar da su sai ka gansu muta hayyari na sun dimauce bila dalili ba tare da dalili ba akan duniya wani sihiri take da shi da wani makirci shi yasa idan muka koma muka je muka ga abubuwan da albusir ya faɗa mana a babi na biyu a tahziru an hawan nafsi tun daga kan malli bi raddi jimahin min gawayati ha kama turaddu jimahul khayl bil lujmi asrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واستفرج الدمع من عين قد امتلعت من المهارم والزم همية الندم وخالف النفس والشيطان وأسهما وإنهما ذاك جا ilimi ne manya-manyan ilimi aka zuba a nan wanda yake da alaka da kasaita zuciyanka tsakanin rayuwa da kuma ma ba'adal hayat ma'ana tsakanin duniya da abin da yake bayan duniya tunda duniya yana da zango daga wannan zangon kuma za a shiga wani zango ne so ka zamanto mutaqayis kana aunawa baka bar duniyan ka ba sannan lahiran ka kuma baka mance da shi ba wala tansa nasibaka min duniya Allah ubangiji ne ya faɗa ce kar ka bar rabanka a duniya domin kana tunanin lahira zan Allah ya ce fiyayyanku shine wanda bai bar duniyarsa saboda lahirarsa ba kuma bai bar lahirarsa saboda duniyarsa ba an gane ko yawwa ya zamanto kana aunawa rayuwa bayan mutuwa yaya za ka rayu me ka tanadar ma wannan rayuwa sannan kuma rayuwar duniya ma me na tanadar mata wanda Allah ubangiji ya halatta mu an gane ko ala kullu shay'in ma kala Allah batilu duk abin da ba Allah ba ƙarya ne wa kana umayyatu wa kada umayyatu ibn abi salti an yuslima umayyatu ibn abi salti yayi kusa musulunta sabila da wannan baitin ala kullu shay'in ma kala Allah batilu duk abin da ba Allah ba ƙarya ne rudi ne shirme ne Allah shine komai arufai ba su ganin komai idan ba Allah ba ma'anan ba a ganin komai idan ba Allah ba shine duk abin da ka gani yana tunatar da kai Allah ne imma bil mushahada imma bil muraqaba fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid amma idan ka makanta gabarin Allah to komai zaka na ganin su wasu zawat ne mustaqillat zawat ne masu zaman kansu to zawat kuma masu zaman kansu da kake ganin su nan shagaltuwa da su zai mayar da kai mushriki ba tare da ka san kai mushriki ba ne wani arufi yana cewa kamar yadda Allah Ubangiji baya karban aikin mushriki wanda yake shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to haka Allah Ubangiji baya fuskantar zuciya wanda take yi masa shirka kamar yadda Allah baya karban aikin mai yin shirka to haka Allah baya karban zuciya baya fuskantar zuciya wadda take yin shirka cikin soyayya ma'ana wanda take tuna Allah kuma ta tuna wani Allah Allah baya sake fawa na hasken wato ma'arifa a wannan zuciya sabila da zuciyan ta haɗa Allah da wani shi yasa da aka ga manya-manyan bayin Allah zuciyarsu in ya tuna da wani wanda ba Allah ba sai sun nemi gafaran Allah sai Allah Ubangiji ya musu jarrabawa sabila da tunawa da wanda ba Allah ba da suka yi annabi Yusuf alayhi salam da ya ce ma'afufis ne ko benarus ne ko wane ne abokin zamansa a prison ya ce idan ka je ka tuna da ni a gurin sarki sai da ya ƙara shekara goma a prison saboda cewa da ya tuna da shi a gurin sarki me yasa zai ce a tuna da shi a gurin sarki bayan shi ne ya fi kowa cikan sanin Allah cikin waɗannan halittun da shi ne annabinsu waye zai tuna kuma in ba Allah ba annabi ibrahim da aka jarabce shi da rashin aihuwa aka ba shi annabi isma'il ya kwallafa rai akan annabi isma'il sai Allah ya ce ka yanka shi ya zo ya ce ni fa Allah ya ce na gani a mafarki in yanka ka mafarkinmu kuma na gani na gani har sau uku ya ce ya abu tif almatu umar satajiduni insha Allah min sabirin kayi abin da aka ce kai dan ya hakuri shi annabi aqub da yake son annabi yusuf me Allah ya sai Allah ya raba su saboda Allah ba ya son kishiya shi Allah ba ya son kishiya idan kana son ka gane Allah baya son kishiya abin da ya shafi Allah kana kawo wani Allah cikin wannan abu sai Allah ya ɗanɗana maka azaba akan wannan abu duk abin da kake son sa matuƙa to a wannan abun a ciki jarrabawan kai ke idan kuɗinka ka fi so fiye da komai akan kuɗinka idan ka yayi ja ka kwana kana tunani kana kirge-kirge to wannan kuɗi naka yayi ta faɗawa cikin jarrabawa idan ‘ya'ya ne kai ne kullun rigima an taɓa maka ɗanka to ‘ya'yanka su da su yi sanadiyar mutuwan ka ƙila idan mata ne ka ce ai in ba ita ba sai rijiya don iya mutuwa to ƙila wannan matan ita ne sanadiyar sanadiyar abinan ɗinka duk abin da zaka so wanda ba Allah ba to a cikin jarrabawan kai ke duk abin da zaka so shi to ka so shi daidai da daidai in ya samu shikenan in bai samu ba shikenan akwai Allah Allah baya karewa hayyun qabla kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli hayyin wa hayyun lam yarithil hayata min hayyin to wannan shine da ka samu zaman lafiya kaman yanda Allah baya karban aikin wanda yake shirka cikin aikinsa haka Allah Ubangiji baya fuskantar zuciya wanda take haɗa Allah da wani a cikin wannan zuciya Allah baya saka mata haske da waridatul ahwal a cikinta saboda haka muna auna muna auna abubuwanmu na alakanmu da Ubangijinmu حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر سنة شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إسبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا إسبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت محمد بن المسنى يا بام الأباري دقى محمد بن جعفر دقى شعبة دقى أسود بن قيس دقى جندب بن سفيان البجلي قال ياتي دوسي ya taɓa yatsan manzan Allah ya samu manzan Allah sai sai hannun manzan Allah yatsan manzan Allah sai ya yi jini sai annabi ya yi wani magana ya ce hal anti illa isbu'un damiyat isba'un damiyat ai ke din nan wata yatsa ce wanda ta yi jini kuma wa fi sabilillahi malaqiyat wannan jinin wannan jarabawa da ciwon da hannun ta ji ta samu da shi ne a domin ɗaukaka kalman Allah so idan ka duba zaka ga wannan a ma'aunin waka yake hal anti illa isbu'in damiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat hal anti il mustaf'ilun la isbu'un mustaf'ilun kaga ma'aunin waka ne wannan ina ganin baharu ko albasit ne majzu ko ko dai wani abu makamancinsa ban haddade ba ko baharul basit ne ko madid almajzu ina ganin baharu almadid ne majzu'i hal anti il la isbu'un damiyat mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun baharu rajaz ne mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'il hal anti il mustaf'ilun la isba'un mustaf'ilun daniyat فائل وفي سبي متفئل لله ما مستفئل لك يتفئل بحر رجز ني بحر رجز وانا فيك يتيما حمار الشعراء كو حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان الثوري حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال رجل أفررتم عن رسول الله أفررتم عن رسول الله يا أبا إمارة قال لا والله ما ولا رسول الله ولكن ولا سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله على بغلته وأبو سفيان بن عبد المطلب آكذ بلجامها ورسول الله يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حديث محمد بن بشار يحيى بن سعيد يا بام لاباري دقى سفيان الصوري دقى أبو إسحاق دقى براء بن عازب قال يتي أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا إمارة kun gudu kun bar manzan Allah ya kai aba imara ko ya aba amara duka suna fada kun gudu ranar hunain kun bar manzan Allah kale ce la'a'a wallahi ma walla rasulullah annabi kan bai gudu ba ba taba ganin annabi ya gudu a gun yaki ba ma walla rasulullah walakin walla sar'anun nas mutane ne suka juya a guje mafi yawansu suka gudu talakatkum hawazinun bin nabli hawazin kabilan hawazin sun fito suna harbin su da kifiyoyi wa rasulullahi ala baghlatihi manzon Allah yana kan taguwansa wa abu sufyan wa abu sufyan bin abdul muttalib akizun bil jami'a abu sufyan dan abdul muttalib ba abu sufyan baban muawiya ba abu sufyan ibnu abdul muttalib yana rike da linzamin taguwan manzon Allah wa rasulullah shi kuma manzon Allah ya kula yana ce ana nabiyyu la kadhib ku zo ni ne annabin da ba annabin ƙarya ba anabnu abdul muttalib ni ne annabi dan abdul muttalib to wannan ma idan muka duba da mu ga a ma'aunin waka yake anan nabi mutaf'ilun yula kadhib mutaf'ilun anabnu abd mutaf'ilun dil muttalib mustaf'ilun ma'auni ne na bahar ina tsammanin baharul madid ne shi ina tsammanin ma'auni ne na wannan bahar din to amma mun yi bayani cewa waka sai ka faɗa a zuciyanka kana nufin waka kake yi in ba waka kake bi ba domin ka faɗi magana sai surfa ya dace da wazani na buhuru shi'r to wannan ba za a ce mishi waka ba sai dai kawai a kira shi da wani nau'i na iya magana a babin muhassanatil bazi an gane ko to za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ubangiji ya kara mana soyayya ga sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da akwai al'amanat guda biyar al'amanatul khamsa guda biyar wanda idan mutum yana cikin waɗannan al'amanat ɗin to ya kiyaye rayuwansa gaba ɗaya daga dukkanin abin da rai baya so na duniya da lahira amana na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sallar subha fi jama'a fa huwa fi zimmatillah wanda yayi sallan asbahi a jama'a to yana cikin alkawarin Allah ma'anan kana cikin alkawarin Allah shine duk wanda ya taba ka Allah ya taba duk wanda ya tunkare ka Allah ya tunkara amana na biyu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk wanda bayan sallah ya karanta Allahumma ana abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiye hukmuka adlun fiye qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي وغمي تونا الله زي غافرتا ومتن ذنوبinsa wanda ya gabata komin yawan zunubin komin girman laifin Allah yana da ikon ya ɗauke a ranar za ka zamo sabon mutum kuma Allah zai yayi damuwanka amana na uku manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wanda ya yi alola kamar yadda na karantar to duk gabansa da ya wanke wannan gaban nasa zai wanku daga zunubi wanda ya aikata idan ka wanke hannunka ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka yi alola ka wanke hannunka to duk laifin da hannunka ya an yafi amma a zuciyanta ka ji alola kake yi ba kamar mu zo muna ibada muna jin kawai kamar wani wasa muke ko kawai wani abu ne normal a'a zan nayi niyan alola ka wanke hannunka duk zunubin hannun an wanke ka kurkura bakinka duk zunubin bakin ka sheka ruwa duk abin da ka sheka ka wanke fiska duk abin da idan ka ya gani ka wanke kafafuwa duk yadda kafan ka ya je wannan aminci ne na uku kenan aminci na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a ayatal kursiyi dubura kulli salatin maktubatin la yamna'uhu min dukulil jannati illa an yamuta wanda yake karanta ayatul kursiyi bayan kowace sallah ta farilla to babu abin da zai hana shi ya shiga aljanna sai dai in mutuwa ne kawai in dai kaga bai shiga aljanna ba to bai mutu bane bayan kowane sallah ka daure a gurbin sallan ka karanta ayatul kursi amana na biyar shine duk lokacin da zaka fita daga gidanka kace Allahumma ya man la tadi'u wa da'i'uhu istawda'tuka ahli wa dini wa nafsi wa mali wa baiti wa khawatima a'mali fahafadni bima tahfazu bihi ibadaka salihin da gidanka da ƴaƴanka da dukiyanka da duk abin da ka mallaka a rayuwa hatsari ko musiba ko maita ko wani abu ba zai same su ba wannan suna kiransa al'amanatul khamsa wanda idan mutum ya samu iya waɗannan guda biyar din sun ishe shi taskar rayuwar duniya ga baki ɗaya da lahira ma ga baki ɗaya muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya sada mu da manzon Allah Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah